nuna masa cewa na san abin da kake ba sai da ya je hajjin ban kwana da za a yi wa annabi alaihi sama aski na aikin haji sai sa aka aski bangaren dama sai ya dinga daukan gashi sama da mutum dubu ɗari kowa sai ba shi ɗaya hannu ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya kai ungo kai ungo kai ungo sai ce na abu dalha sai ce zo ka aska nan gaba ɗaya an baka dan mun san abin da kake yi waye ya shigo da shi musulunci mace amma ba ina nufin anan matan mu ne yanzu su dubi irin kaɗan kafare kafaren mu na yau su ce za su yi musu haka ba dan ba mutane ne masu kyakkyawar ɗabi'a ba masu kwana-kwana ne masu dungu ne masu bakin ganga ne wa'ancan kuma mutane ne sak in suka ce i to ba sa a'a ba su da wata kwana-kwana mutane ne sak ba shi umai ba saboda haka a nan sai an yi taka tsantsan da irin wanda ba musulmi ba a nan kawai in suka ga haka matanmu suka yadda da irin wannan za a zo a yi ta cewa an shiga musulunci a aure su a sa musu cuta a fita saboda haka sai an yi la'akari da wannan amma ana nufin cewa mace tana da rawar gani za ta iya takawa wajen taimakon musulunci a kan kanta wajen aurenta hatta iyaye suna iya wannan idan kana da ya ta yi karkara za ka iya taimakon addini da ita eh da ya ta yi karkara sai ka taimaki addini ai an san karkara ko hausa ce a sai farin jini ko ba ya taho yana sha sai ki so ya aura sai wanda ya haddace kaza sai ga dan kuma ba sai ga kwa wanke allansa sai wanda ya haddace a hadari sai wanda ya haddace hadisi kaza sai wanda yake da dabi'u iri kaza iri kaza sai ga anya akwai wanda wani zai yana son yasa zai aura yana ji sai ya ki magana sai ran yake ta mu ya mun za a aure ta ai sai wanda ya haddace qur'ani ya harbin iska kwana ɗaya biyu sai je mai neman auren ya wanke allansa ana ta ya dukufa kan ne wani haye wajen izufi a shirye ce kaga ashe dan adam yana iya kiran mutane ga addini da abin da Allah ya mallaka masa wannan su ne abubuwan da ake bi wato ai kiran mutane zuwa ga addini sai wani matakin na ita da'awa sai a salif usulubi na da'awa kira ga addinin musulunci wato baya neman compromising da kowa ba ruwansa da cewa kira ga addinin musulunci za a yi wato yana neman hamayya ko ya gasa da wani kira ba ruwansa idan masu wani kira suna gabatar da wa'insu abubuwa zuwa ga kiransu to ba ruwan musulunci da wannan shi kurin abin da yake musulunci shi kurin ake dukuma ka ci gaba da nunawa ba ruwanka za ka ci gaba da kiran addini ne shi kuma wajen kira ga addini in an tashi karkace za ka yi kiran mutane da farko da gishiri kakka fara wannan abinda ake shi musuluncin ake ɗauka tsuransa ka ɗaga shi ka tafi da shi sa wannan ba shi da mukabili a duniya gaba ɗaya ko ka karɓe shi ne rayuwarka ta har abada da ba ta ƙarewa ka yi nasara a ciki ka wuce ragon layya ko ka ji karɓar ka zama gungumen wuta har abada saboda ka bana bukatar sai na baka ruwa bana bukatar sai na baka kaza in ka karɓa amfanin ka in karɓa cutuwarka wannan shine abin da ake saboda haka shi musulunci zaka kiransa zaka gaya mutum in ka shiga kanka tsungurungun za ka ba addinin dukiya ka tsungurungun za ka ba shi shi sallah da ta ce ce inna allaha ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna Allah ya sai ran ka in ka yadda ya sai duke ka duk abin da ka mallaka ko ya fi miliyan cika teku sayarwa da Allah miƙa kanka karɓa addinin musulunci so da haka muƙabilinsa aljanna za a baka a duniya ba kwatan kucinta to da haka wannan ita ce hanya ta kira ga addini sannan na biyu za a gaya mutane cewa wannan addini ke kiran ka shine shirya wanda bai karɓe shi ba shine yake cikin bata to za ka iya fito da abin da addinin yake ciki na shiryar misali yanzu a nan ƙasar kasar kano ba wani guri ba akwai guraren da in ka shiga za ka tarar idan lokacin asuba ta yi in mai gidan ya fito abinda zai fara yi na farko sai ya fita gefen sai shiga gonarsa sai tsuguna yana bayan gari babban ɗansa sai zai tsuguna kusa da shi yana bayan gari sai duk su jere rayar su mazansu da matansu duk su bayan gari wannan shine abin da za su yi na farko yanzu wannan ya zama shirya wanda zai tashi yana farkawa daga bacci ya ce alhamdulillahi lazi a hayana ba da ma a matana wa ilaihin nushur godiya ta tabbata ga Allah wanda ya raya mu bayan da ya karɓi ran mu ta hanyar bacci tashi gobe alƙiyama gurin sa zamu koma da me wannan da wannan za su daidai sannan da ya tashi me ya shiga ban daki in ya je ya gama abin da yake a ban in zai shiga ban daki me zai sai ambaci sunan Allah guri ne mai shaidanu mai sharri sai ne mu tsari sannan ya shiga ban ɗakin an koya masa na dubba yadda zai cire tufafinsa yadda zai durkusa yadda zai gama biyan bukatarsa har ya kammala sannan ya kammala biyan bukatar tasa in ya fito wannan tazarar da isamu a cikin ban ɗaki bai ambaci Allah ba sai ya nemi gafara gufranak Allah neman gafara a gurin ka na ɗauki mintuna ban ambaci sunan ka ba sannan alhamdulillahi da zai azaba annil azaba afani guda ta tabbata ga Allah wanda tafi min cuta ya kuma bani lafiya an nuna wa mutum cewa abin da yake cikinsa na bayan gari ko na bawali in ya rike yi ki fita to musifa ta faru abin da zai faru shine dole a tafi da mutum gurin likita a je ana neman likita ana godo likita yana shan kanshi sannan a zo a yi a ba mutum magani isha'i fetsa sai kuma a dinga munna ko abin ya kima sai an masa famfo ko sai an sa masa roba sai zamana da kanka ka shiga da kanka ka biya bukatar da kanka ka tsarkake kanka sannan ka fito an nuna maka cewa ka goge wanda ya maka wannan akwai wanda ba zai iya yi ba sai an sa masa wani abu zai fitar masa akwai wanda ba sai an sa masa ba zai iya da kansa amma ba shi da lafiya sai an kinkime shi an kai shi gurin sannan ya gama sai an masa tsarki in ya gama sai an daura masa tufafi to abin da izo maka da lura da irin waɗannan da wancan kara zuban ai ba ɗaya suke ba to shi da shi ake kira ga addinin musulunci a gaya masa ainihin abin da yake ciki akwai lokacin da ahmad didat allah ji kansa wayan su kafirai suka dinga gaya masa ku fa musulmi wayan an zo magana sai ku ce kuna tsarki in kun yi ban gari sai kun yi tsarki in kun yi in kun yi bawali sai kun yi tsarki kuna bata ruwa kuna kaza sai ce a sai ce to da jikin mutum da tangaran na ban daki wanne fi ta jikin mutum ce amma ko da yake ba ku da hankali ai tangaran kuke wanke amma sai flushing ya ja sai ya wanke tangara amma ya jikinsa yana damfara da kashi yana yana shiga wuri ba zai wa baya ba sa tsirki sai sa wani bai goge in mai isa ne yana da katon baho na zinari sai cika shi da ruwa sai ya shiga ruwan wato kashin kwana da kwanaki wata da wata da shekaru ijiku ya dauka iwan kansa ya fito yana kwambo shi sa in kafirai suka haɗu guri kamar yawan gurin nan in kafirai ne duk wanda ido su wari ne zai fara masa sallama in sun yi in sun sadu da iyali ba sa wankan janaba idan sun yi haila ta ɗauke ba sa wanka idan sun yi biki bayan sahu ba sa wanka in sun yi bawali ba sa wankewa idan sun yi bayan gari ba sa wankewa so da ko da nan mutum ya auna sai ga addinin musulunci ba shi da kwatankwaci wanda duk baya cikin sa yana cikin wani wata kwamaca lace wanda yake babu hankali a cikin ta to wannan shine abin da ake kiran mutane da shi a ja hankalinsa a nuna musu irin abin da yake cikin addinin musulunci na alkhairi sannan ɗauki sallah kaga irin ibadar da take cikin sallah cewa duk abin da ka sani a jikinka yana da hazzi a cikin sallah yana da rabo kunnanka yana da rabo a sallah harshenka yana da rabo a sallah goshinka na da rabo a sallah hancinka yana da rabo a sallah tafukanka na hannu gwiwarka yan yatsunka mazaunanka duk gabanka in kai ruku'u kayan cikinka sai sun ansa in kai sujada sai sun ansa babu wani abu naka da baya wata hidima a wajen gode wa Allah da bauta masa lokacin da ake sallah sannan cikin sallah nan ta zo da abubuwa iri-iri ta zo da tsafta cewa gabbai na ɗan adam wanda suke saurin ɗaukan datti su ne hannu ƙafa fuska to za ka ce in ka zo alwala su kake wankewa kuma gabbai da suke saurin yin sabo waɗannan su ne hannu ƙafa fuska su suke saurin yin sabo aka ce su ma su za ka wanke da datti na fili da datti na ma'ana duk an sa ka wanke su sannan ka zo cikin sallah da me ake bude sallah eh Allahu akbar ka nuna cewa duk abin da za ka yi a duniya Allah shi ne sama kowace alaƙa ta Allah ita ce sama duk abin da ya karo da Allah za ka take shi a nan gurin mai kai ka ba mai duka haƙƙinsa to dangantaka tsakaninka da sauran halitta ba shine a ƙarshen sallah za ka ce assalamu alaikum tsakana da ku zaman lafiya kirkirin gidanku ba za ka cuce shi ba itaciyar gidanku ba za ka cuce ta ba tururar gidanku ba za ka cuce ta ba kowane irin makaluki tsakanin karshe zaman lafiya so da in kana neman alheri mai tarin yawa aka ɗauko sallah za ka abu ne filla filla in kana neman tsaro to ka samu sallah domin ba a yi ta sai da tumanina so da ta jawo sai an samar da tsaro cikakke a ƙasa sannan ba a yi ta sai da tumanina ta jawo a samar da kwakwaran tattalin arziki don kowa ya zama yana cikin nutsuwarsa sannan sai an suturta al'aura wannan suturta al'auran nan akwai mutunci sannan sana'ar noma da kiwo wadda za a samu gashi wadda a samu auduga a sutura ta zo kaɗi sana'arsa ta shigo saƙa sana'arsa ta shigo ɗinki sana'arsa ta shigo ta ga da a sanadin sallah sannan za a yi ruku'u za a yi sujada za a miƙe za a tsaya wannan gurin sai da lafiya duk abin da shafi aikin likitar kula da lafiya sallah ta kunshe shi sannan akwai shugabanci a ciki domin sai liman ya yi za ka yi idan ka riga shi ka bar harama ko kuka yi tare ko kuma ya riga ka fara ko ka kare tare ko ya riga ka karewa kalma ɗaya ta haɗu da shi to sallar ka ta baci haka wajen sallama sai ya yi za ka yi kaga an koya maka shugabanci da yadda ake biya ga shugabanci sannan ba a ce ka bi shi a makance ba idan ana sallah raka'a hudu liman ya hudu miƙe me za ka masa za ku yi masa tasbihi dole ki dawo a gyara saboda haka ana maka a rayuwar ka da gobe haka za ku yi duk inda shugaba yake ku bi shi amma ba a makance ba in yana kan daidai da ya dawo ba daidai ba to ku samu hanya kyakkyawa ba ta harbati ba ku da shi kan hanya so da haka addinin musulunci yake dauke da abubuwa masu muhimmanci wanda suke da sirri a cikin su mai yawa yanzu mu dauki layya idan ka dauki layya ka kalle ta me ake yankawa a layya dabbobi amma in ta zo mutum nawa ne suke samun alheri kaga kai da kai layyar kana yankawa jinin farko da zai fara zuba sai Allah ce ne maka gafara sannan duk adadin gashin jikin wannan dabbar hasanar da za a rubuta maka kenan kaga kai ka fita da naka a wannan lokacin masu sana'a cinikin dabbobi me suka samu sun samu kasuwa kaga za su ci riba sun samu abin yi kaga wata ibada aka shimfiɗa amma akwai tattalin arziki a ciki sannan masu sai da abincin dabbobi a wani lokacin da ya buɗe musu kasuwa sannan masu sai da kwano na girki rodin kwanan kwanan kwanan abin nan kwangir din wanda ake yin dafa dafa da shi da masu yin kurada da wuka makera me suka samu kaga aiki sannan mahauta da zo su yi fiɗa me suka samu masu sai da makamashi me suka samu masu sana'ar cinikin fata me suka samu kaga lai yace guda ɗaya kafin amma kaga saboda albarkan musulunci mutum nawa ne suka karo a zo aikin haji idan aka zo aikin haji ba wani aiki a duniya da ake samun masu harkar transportation su ciniki sama da aikin haji masu jirgin sama suna cinikin da ba a irin sa duk shekara masu motoci za ka gani dogayen motoci a maka wani kamfaninsa shi kadai yana da mota ta kai dubu goma sha haka za a ta yi masu kayan sayarwa lemo ne madara ce kayan ci ne an dinga kenan kayan sawa kayan wasan yara ba wani taro a duniya da ake ciniki sama da taron aikin haji kaga ibada aka shimfiɗa wanda duk ije zai da aka waɗannan mafi safe shi amma kuma wanda suka karu da musulmi da wanda ba musulmi ba Allah ne san yakacin su so da ka addini ne wanda yake dauke da abubuwan da hakika a duniya ba a da wani abu da yake da tsari irin nasa saboda tsari ne na ubangiji subhanahu wataala la sharqiyatin wala garbiya yakadu zaitu ha yudiqu wa law lam tamsasku nar nurun ala nur yahdi Allahu li nurihi man yasha Allah ya samu na ciki to wannan a dan takaice sune asalib suna da dama wanda annabi alaihi salatu wassalam bi sai dai wato siffofin wanda zai kira wanda zai kira zuwa ga addini abin da ake nema na farko shine a gurin sai a samu tausiful masdar tausiful masdar ya zamana abin da kake kira a kai din ka sawa mutanen da suke tare da kai aminci akan wannan abin da ake nufi a nan duk wanda zai kira ga addini zan ba shi da wata manufa tasa ta kashin kansa da yake so ya cimma ba zai ɗauki addinin a mazaunin tana irin wanda ake sa a jikin fasa a jefa a ruwa a kama kifi ba kar ka mai da addini ya zama wato tarko wanda za ka yi kiran mutane su zo ka cimma wani burinka kar ka yadda a samu wannan shi yasa annabi alaihi lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala ya ce da cewa anzir ashiratakal aqrabina sai hau dutsen abi qubais ya ce ya bani fulan ya bani fulan ya bani fulan ya ce kiran kabilan larabawa sai da suka haɗu gaba ɗaya sai ce da zan baku labari a bayan dutsen nan akwai masu hari za su kawo maka hari za ku yadda suka ce a guji ko ba abin da zai hana mu yadda sai ce saboda me suka ce mu taɓa jarraba ka da karya ba wannan shi yake kira tawsiful masdar daga nan ya tabbatar da awarsa za ta yi nasara za ta ji ko ina a duniya tunda wanda yake kiran sun yarda cewa ba shi da buri ba karya yake ba to duk wanda zai kira sai ya zama haka a tabbatar da gaske ike wannan addinin kadai shi ne a gabansa shi ke so ya kai shi inda ake so a kai abu na biyu ana son mutumin da zai kira zuwa ga addini ya lura ya zama ya siffanci da abubuwa guda biyar na ɗaya ya zama yana da sani na hukunce-hukuncen addini na biyu ya zama ya san waƙi abin da yake gudana a rayuwar zamaninsa na uku ya zama ya san yadda zai iya haɗa tsakanin hukuncin addini da abin da yake gudana yau da gobe ba ya zama ya bosorwa ba ya ɗauko abin da yake addini shekara dubu ya ce a yanzu haka za a yi ba tare da ya la'akari da abin da ake ciki ba ko kuma ya ɗauko abin da ake ciki ya hukunta shi ya zama na ya saba addini yana ɗaukan abin addini ne sai ya san yadda ake haɗa tsakanin hukunci da abin da yake gudana na yau da gobe sannan bayan wannan sai ya san ma'aru me ya makomar abin da zai je izo in ya magana ko ya kira ko ya aikata wani abu me zai biyo baya alheri ne zai biyo baya ko ko wani sharri ne zai biyo baya sai ya duba wannan mun ga annabi alaihi salatu wasalam ɗakin ka'aba da yake yanzu ba haka annabi alaihi salam yake san sa ba yana so a mai da shi akan harsashin annabi ibrahim alaihi salam dan yanzu ba akan harsashin annabi ibrahim alaihi salam yake ba wannan hijir isma'il wannan gurin da aka yi masa dan kwas kamar uku da duk ɗakin ne lokacin da quraisha suka zo gina ɗakin lokacin da gobara ta kama ɗakin sannan mamakon ruwa zai rushe shi annabi alaihi salam yana shekara ashirin da biyar da aka zo quraisha suka ce to duk wata karuwa ba a buƙatar kuɗin ta wajen gina ɗakin ka'aba duk wani mai kuɗin ruwa na riba ba a buƙatar kuɗinsa duk wani boka ba a buƙatar kuɗinsa sai kuɗin kasuwanci tsaba na halak suna jahiliya haka suka hada wannan kuɗin na halak da suka sai kasa gina musu ɗakin akan harsashin annabi ibrahim alaihi sai suka gina shi daidai inda yake yanzu da suka samu ɗan bulobi suka fitar da ainihin amana cewa kun ga asalin ɗakin amma ga abin da za mu yi da kuɗi na halak annabi alaihi lokacin aka yi rigima wajen saka alhajar aswad za a yi yaƙi a kuwa fara zara kan sakali sai mahaifin walidi ibn al-mugira al-mugira din mahaifin walidi sai ce kar a yi rigima ku mai da abin ya zama duk wanda ya shigo yanzu a ba shi dama kawai ya dora suna gama ku sallar shigo da annabi alaihi sai sai ga masa sai kwanta mayafinsa alaihi sai ɗauki dutsen ya dora sai ce ko ce kabila ba su take ta tsora ba a ce ita ce take da alfarma sai ce kai shugaban kabila kaza zo kai zo kai kama nan kai suka kama gaba daya suka dauka sai da aka je can sai dauka da nan mai alfarma alayhi salamu sai dora akan gurin to bayan Allah ya aiko shi shine yake cewa da nana Aisha radiyallahu anha ba dan mutanen ki farin shiga bane na musulunci da na buge ɗakin nan na mai da shi akan harsashi annabi Ibrahim alayhi salam abinda ake nufi anan shine ya san ma'alin makoma in yi buge ɗakin to fitina ce za ta faru haɗin kan da ake nema zai wargaji abubuwa za su zama wani iri daban kuma ɗakin zai zama mahallin gasar sarakuna da yanzu duk wanda ya hau mulki a saudi arabia sai ya buge ɗakin ya sake nasa saboda gudun haka sai ya bashi to shine ma'arifatul ma'ali duk wanda zai kira ga addini sai zama yana da wayewa wadda ba zai yi abin da zai haifar da matsaloli wanda za a rasa kansu ba kuma su jawo mutane abubuwa iri-iri wanda addinin zai zama shi zai samu matsala ya samu cikas abubuwa su dame su lalace sannan abu na biyar a rifku ya zama yana da rifku wato mutum ne mai tausasawa kar ya zama mai ganganima babu tilas kowa a hankali ake bin mutane misalin da ake wa mutane a a hankali a cikin lamari mun san masu magana suna cewa a sannu akan ja giwa da abawa wanda ya san abawa ya san ba ta da fari a an ɗaure giwa an ja to a sannu ake kuma da daɗin magana ita ce take mai da zaki tinkiya so da haka ake bin mutane a hankali annabi alaihi salatu wassalam tausasawa yake sai ba a hankali a hankali a hankali ta hanyar hikima duk abin da mutum ya zo da shi annabi sun baya fushi aka yi masa tambaya ta gatsali sai ya haƙura ko a zo a yi masa ta'annati annabi sun sai ya haƙura baya mai da martani baya zafafa abubuwa domin yana cewa da aisha da jalan ha alaiki bai rufi na umarta ke da tausasa al'amara fa innahu la yakunu fi shay'in illa zana ba zai zama sauki yana cikin al'amari ba kowane iri ne sai ya masa ado ya dan dasa shi wala yusalabu fi shay'in illa shana ba za a cire shi daga cikin abu sai ya ɓaci wannan al'amarin duk al'amarin da ka cire sauki a ciki sai ya ɓaci to duk wanda yake kira ga addini sai zama mai sauki annabi alaihi salatu wassalam yana sallah shine liman wani balarabe ya zo farkon musulunta ana cikin sallah sai wani atishawa shi wannan mamu sai ce da shi ya rahamukallahu yana ce rahamukallahu sai ga kallon da aka yi masa a cikin sallah kallon da aka yi masa a sallan nan ba a ji daɗin abin da ya wace ce ba su kila umma ya ce uwata ta shiga uku dan da ce ya rahamu kalla shi ne kuke min haka ba duk ana sallah ya ce da aka idar sai annaba da tsaye murmushi ya ce wa ne wannan sallan aka shirkinta ba abin da yake inganta banda kabbara da karatar qur'ani tasbihi zuwa sallama yace bai dada ba bai rage bai ce ma ra'aytu mu'alliman ahsana min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to haka ake koyar da mutane cikin sauki ana zaune sai ga wani saurayi ya taho buguzun buguzun buguzun ya ya kasaita ya cika saurayi ne sosai sai zo ya rasulullahi mun zo ai mana izinin yin zina ba a kukutu ce a ku kyale shi matso dan samari matso mana sai matso sai ce masa samari wani abin da kake so a baka izini ka yi kana son a haka irinsa da mahaifiyarka sai kumbura ya rasulullah zan fanshe ka da mahaifina da mahaifiyata ya zan so a yi wannan sai ce masa za ka so a yi haka da matarka sai fusata cewa sun kashe mutum ba ma za ka so a yi haka da yarka ya cewa sun kashe mutum ba ma a za ka so a yi da yar uwarka duk wata mace da ke dangantaka da ita sai da nawa sai kamo sunanta ya ce za ka so ya ce a sai tun aka baka izini duk wacce za ka yi da ita sai ta ma tana dangantaka da wani irin yadda da wacce take da dangantaka da kai irin wannan yana jin haka sai ce eh hakika ashe yin zina zalunci ne sai annabi alaihi ya ce da shi Allahumma Allahumma hadi qalbihi wa tahir farjahu Allah ka tsarkake zuciyarsa ka tsarkake shiryar da zuciyarsa ka tsarkake al'aurarsa sai ce yanzu za ka min izini ma ba zan iya ba ya fahimce ta kuma ya samu tsarki kaga tausasawa ce sannan ana cikin ana cikin sallah a masallaci kawai sai balarabe ya shigo tsakiyar masallaci sai kwanta wando sai fara mala da fitsari an tashi ana kowa sai ana sai ku kyale shi kan ku katse masa fitsarinsa ku bar shi ya kare sai da ya gama kaf a cikin tsakiyar masallacin annabi alaihi salam ba a hana shi ba annabi alaihi salam a lokacin ya san in aka tashi aka ce za a matsa a yanke masa fitsarin ya game da cuta sannan kuma in ya rude maimakon iya wannan gudun sai sai bata masallaci amma da aka tsaye da shi a nan kaga an samu sauki shi ya yi lafiya ba a bar shi ya katse